الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan rana ta alhamis 25 ga watan rabi'un awwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wanda ya dace da 18 ga watan tara shekara ta 2025 miladiya shi gaba da karatu na mustalahul hadith a wannan littafi mai albarka mai suna nukhbatul fikar ta alhafiz ahmad ibn hajar al-asqalaniyu rahimahullahu ta'ala da wannan shine darasi na ashirin ma idan ba a manta ba muna cikin al-khatima a wadda malam ya kawo a ƙarshen littafin sai ya ƙunsa mata wasu abubuwa waɗanda suke ana buƙatar su zuwa ga ɗalibin ilimin hadisi da kuma malamin hadisi to sai ci gaba da bayani har zuwa inda ya ce wa ma'rifatul ikhwati wal akhwat wanda akan ta muka tsaya wato yana daga cikin abin da yake almuhimmu a malami ko ɗalibin ilimin hadisi ya san wato al-ikhwa waɗanda suke ‘yan uwa daga cikin rijalul hadith ko rijalul isnad idan rawi kaza da rawi kaza ‘yan uwan juna ne to ka tattance kamar a matsalam a wannan kamar zaidu da umar zaidu da umar wa da ƙane ne wanda mahaifinsu shine al-khattab shi yasa aka ce umar ibn al-khattabi zaidu shi ma ibn al-khattabi e to wa da kane ne e ko kuma abdullahi a da kuma utuba wanda 'ya'yan mas'ud kada zala ce abdullahi ibn mas'ud to yana da ɗan uwa wanda ake kira utuba eh to haka za ka samu a ɓangaren tabi'ai tabi'ut tabi'in taba'ul atba har zuwa dai ƙarshe so za ka ga irin wannan wannan a ɓangaren maza kenan wal akhwat ɓangaren su ko mata su ma ana samu tunda akwai asani wanda zaka dinga ganin mata a ciki kamar 'ya'yan sirin wanda akwai hafsa akwai karima ya da kanwa ne to sunan mahaifinsu sirin to yana da kyau malamin hadisi ko ɗalibin hadisi ya san wannan idan akwai al'ukuwa ɗin ta nasaba tsakanin rawi da rawi to sai ka tattance duk sanda aka samu ishkali to sanin wannan uwantaka ɗin wani zubin yakan taimaka sai ka gane ashe wani da ya zuwa isnadi ai wani ne tunda an ce ɗan uwan wani ne misali eh kamar yanzu shi zaidu kaga zaidu zaidu cikin sahabai suna da yawa amma da an ce dan uwan umar to kaga shi ke Eh, wannan ya kore wasu da suka ɗauki sunan zaidu zaidu zaidu zaidu to sai ce wa ma'rifatu adabi shaikhi wa ɗalibi haka yana daga cikin abin da yake da mahimmanci wato sanin ladubban malami wa ɗalibi da kuma ɗalibi akwai buƙatar malamin hadisi ko ɗalibin hadisi ya san waɗanne ladubba ne suka shafi malami suka shafi ɗalibi shi malami ya san ladubbansu saboda ya siffanta da su shi ma ɗalibi ya san nashi adabu kuma ya siffanta da su kuma kowannensu in ya san nashi to wannan zai taimaka wajen kula da ladubban kowanne daga ciki ta yadda ɗalibi ba zai keta alfarman malami ba shi ma ɗalibi malami ba zai keta alfarman ɗalibi ba wannan yana da matukar amfani to shi yasa alhabi ƙarshen littafin sai ya rufe da wannan saboda duk da abinda zai ambata ba wai ya taƙaita iya ɗalibin hadisi ko malamin hadisi ba duk wani fanni da ake karatu na shari'a ko wanda yake wasila zuwa ga fahimtar shari'a ɗin to sun yi tarayya a cikin waɗannan adabu da za a ambata ko da ba hadisi kake karanta ba matsalan fiƙihu kake karanta ko ko ƙur'ani da iliminsa ko usulul fiƙihi da sauransu ko ulumul ala eh ulumul ala waɗanda za su taimake ka su zama maka wasila wajen fahimtar abin da yake gaya su ake kira da ulumul ala kamar logatul arabiya da kuma ulumulinta to ko da su kake karanta to waɗannan adabu da za a ambata sun shafe ka ana buƙatar a kula da su kuma abu ne mai mahimmanci a ɗalibi ya kiyaye wannan domin shi zai taimake shi a ilimin nasa ya albarka sannan kuma ya fahimci karatun yadda ya kamata ya fahimta don ko kana zuwa makaranta matsala a ce kana rigan malami amma in ya zan kasa ke adabu to sai ilimin ya zan ba za a same shi ba za ka ga wani ya shekara talatin yana zuwa makaranta amma kuma in kana tattaunawa da shi sai kaga kamar yau ya fara zuwa makaranta eh so gagari ya saki adabu ko kuma ya samu wasu matsaloli eh to shi yasa shi alhafiz ibnu hajar a sharhin littafin nuzhatun nazar sai kasa su gida uku ya ce akwai ladubba da malami da ɗalibi duk sun yi tarayya kowa ana neman sa dai ana kiransu da al'adabul mushtarika ladubba waɗanda suka yi tarayya bayan shaikhi wa ɗalibi akwai kuma ladubba waɗanda suka shafi shi malami shi ake so ya siffanta da su akwai waɗanda suka shafi ɗalibi ɗalibi ake son ya fahimce su to haka ya kawo su a saboda haka za mu ɗan karanta wasu daga ciki yake kamin mu ci gaba ya ce wa ya shitarika ni fi tashihin niyya wata tsahiri min a aradun duniya da malami da ɗalibi duka sun yi tarayya wajen wajabcin inganta niyya shi ne a samu al'ikhlas shi malami da yake koyarwa ya zama manufansa Allah ba wai ya birge masu saurarensa ba ko ba haka ba a a ce ai shi masani ne ai malami ne ai ya san kaza ai ya haddace kaza a'a ya ɗauka koyarwan da yake yi saboda Allah yake yana neman ya samu aljanna ta wannan hanya shi ma ɗalibin ilimi ya ɗauka haka cewa ilimin nan da yake nema habotan Allah yake yi kuma yana yin shi ne saboda Allah ba wai don ya samu karatu ya je ya kama jayayya da mutane ko ya dinga alfahari ai na karanci kaza ai kaza da kaza da sauransu to wannan wajibi ne shi ne ladabi na farko da malami zai siffanta da shi da ɗalibi zai siffanta da shi in malami ya rasa kyautata niyya to wannan yakan haifar da karatun karantarwar tasa ba za ta yi albarka ba na ba ta rangane sai Allah ya zare mata albarka eh kila abin da ya kamata a ce ɗalibai sun sani a shekara ɗaya sai ya shekara goma yanayi ba su gane ba saboda ba don Allah yake yi yana da wata manufa a ransa haka shi ma ɗalibi rashin kyau gyara niyya to yana bayuwa wajen toshe kwakwalwarsa ta yadda abin da ya kamata kila ya sani a wata ɗaya sai shekara biyar bai gane shi ba yana ta kokowa da littafi da baki saboda ba don Allah yake zuwa makaranta ba to ashe wajibi ne da ɗalibi da malami su yi mi saboda innamal a'malu bin niyat wa inna mali kullum imri'in ma nawa wanda shi kawai yana karantarwa ne don ya birge ko don wata dauda ta duniya to iya abin da Allah zai bashi kenan in Allah ya ga dama in kuma Allah ya ga dama duka sai ya haramta masa bai da lada ko bai da abin da ya sa ransa don shi yake yi ai ai ta wahala to wannan shine na biyu wata tsahiri min a'radid duniya da malami da ɗalibi kowa ya tsalkake zuciyarsa daga hajar duniya karka sa rai wai kana karantarwa ne don ka samu kuɗi da alajiwa ne ya baka kaza ko don ɗalibai su tara ma sadaka an samu matsala an gane? kai ma haka ɗalibi kaka sa a ranka ai ina karatu ne don nan gaba in samu wani abu na duniya ko in samu mukami ko in samu kaza ko in samu kaza ko in samu kaza a kawai ka sa ranka kana yi ne saboda Allah shi fa ilimin shari'a an gane shi karan kansa ibada ne ina batar an gane abin nufi in ka je makaranta ka koyi karatu to koyon kawai yana da lada na musamman kamin ma ka yi aiki da shi an gane ƙoƙarin ma ka fahimci karatun lada ne duk abin da kake da wahalhalun da kake yi na ka gane abin da aka koya maka lada ake baka sannan in ka yi aiki da shi shi kuma ladan shi daban ilimin shari'a ɗaya da wannan duk ilimin da ba na shari'a ba to bai da wannan falalar sai dai a yi amfani da shi a nemi lada amma shi karan kansa ala haddi zatihi bai da wata falala na ba an gani to shi yasa ake bukatan mai shi ya kyautata mi yawa domin tun wajen bayar da ilimin daga malami ko ɗaukar ilimin daga ɗalibi aka rasa ikhlasi aka samu mummunan niyya to kaga an samu matsala zai yi wahala ma ya iya aiki da karatun ko da ya same shi duk da su can zamanin magabata an samu haka akwai waɗanda farko sun shiga ilimin ba don Allah ba to amma karatun su ya gyara su suka juye kuma suka koma suna yi don Allah to an samu irin waɗanda haka ɗaiɗaiku ƙwarori ne ba su da yawa a can zamanin magabata to almuhimmu dai mutum ya tsalkake mi yawwa wa tahsinil khuluqi da malami da ɗalibi kuma su kyautata halaye ba sun malami ya zama mai miyagun ɗabi'u haka ba a son ɗalibi shi mami eh to waɗannan tsakanin malami da ɗalibi duka an yi tarayya Eh, insha Allahu in ɗalibi ko malami ya riƙe waɗanga abubuwa guda uku tun Allah yadda Allah zai sa makarantar wasa albarka in ɗalibi ne Allah zai sa ma iliminsa albarka eh to sai sifofin malami shi ma ya ce wa yan faridu shaihu bi an yusmi'a idza ihtija ilaihi eh shi ma dole ne ga malami ya karantar da abin da ya sani na ilimi amma ba ko yaushe ba in an buƙaci ilimin ya zan kuma babu wanda adda ilimin na in ba shi ba kuma sanin wannan abin dole ne to nan wajibi ne ga malami yami ya karantar da mutane amma in ba bukata ko ba dole ba ne ko kuma ya za a ba shi kaɗai ba ne akwai wasu ba malamai to kaga nan karantarwa fardu kifaya ce ko ba haka ba ko bai karantar da kowa bai shige gidansa yana harkokinsa to bai saba ma Allah ba tunda ba shi ɗaya malami a gari ba ko kuma ilimin kila ba na farilla ba ne to shi yasa mala yasa kaidi ya ce iza tija ilaihi in fa an buƙaci zuwa gare shi na ya bayar da ilimin eh ko kuma kila ya biyo ne kan hanya sai ya ga wata hadisa ta uku ana neman hukuncin ta a lokacin eh to anan wajibi ne ya yi bayani tunda ana da bukata ko na biyu wala yuhaddisu bi baladin fihi man huwa aula minhu bal yurshidu ilaihi to wannan kai yana da wahala eh kada malami ya ce zai karantar a gari ko a unguwa ko a wani yanki alhali a wurin kuma ya sa akwai wanda ya fi shi karatu ba daidai ba ne in ka san da wanda ya fi ka ilimi in wasu kwaso abin nan ɗinsu ka ce a ku je wajen wani fahuwa ulamin ne ya fi ni ilimi ku je ku ɗauki ilimi a wurinsa haka ɗalibai suke yanzu masu karantarwa haka malamai suke to wajibi ne ga malami inda akwai wanda ya fi shi karatu a wuri shi kare ce komai sai shiryar da mai neman ilimin nan zuwa ga wanda ya fi shi sai in malamin ya ce a ai babu komai ka je ka koyar da su ba ne amma kaga yanzu ba haka ake kowa malami ne ko ba haka ba waɗanda ma ba malaman ba ba an fi kulawa da su waɗanda adda ilimi na gaskiya to sai ka gaba ba a cika ma damuwa da su sannan wala ya turku isma'a ahadin liniyatin fasida kuma kar malami ya ce shi ba zai karantar ba saboda yana tunanin ba don Allah zai yi ba eh a gane wai don jin tsoron kada ya rasa ikhlasi ya karantarwa sai ce shi to bai da sun ya ya aikin banza kare je ya koyar kuma a samu matsala sau da haka shi ba zai ma karantar ba ya je ya karantar ko da niyya ta bata kyautatu ba to kaga waɗanda yake koyarwa akwai yiwuwar a samu yawa a samu malamai cikinsu an gane a ya karantar ɗin an gane? eh ba cewa an ga kai kyautata niyya ba a in yana jin tsoron in ya je zai koyar kamar zai iya rasa ikhlasi saboda wasu dalilai an gane ba ya tun farko ya sa maran sama don Allah zai yi ba to wannan asalin ma haramun ne na ba tara an gane a kila yanayin wurin ko waɗanda zai karantar akwai yiwuwar kila in ya ce ya ci gaba abin zai canza ya koma kamar ba don Allah yake ba e to kada wannan ya hana sa tun da kaga zato ne e zato ne wa an ya taɓahara kuma ana buƙatar malami ya yi tsalki ya yi wanka ya goge kayansa ya yi alwala ya saka turare duk sanda malami zai zo koyarwa to yana daga cikin adabu da an ka ruwaito daga magabata al'imamu malik kamar yadda aka faɗa a labarinsa don zai zo ya koyar da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama to yakan ci ado kai ka ce zai je masallacin idi saka turare ya yi wanka ya yi alwala ya yi ado sosai sannan ya zo ya zauna ya bada ilimi na batar an gane to rashin tarbiyya ne ka ga malami cikin kazanta da dauda ba a yi wanka ba ba a saka turare ba eh ba a yi asawaki ba bale alwala bai da turare da sauransu wannan bai cikin tafarkin magabata kuskure ne wasu malamai ma sun ce wannan ɗalibi ma ya shiga shi ma kar ɗalibi ya je majalisun ɗaukar karatu yau bai yi ado ba an gane yauwa ya yi ado shi ba da sauransu saboda ni girmama ilimi ko ba haka ba in yanzu aka turo mai takarda gwamna na son gani ne kilan ma in bai da manyan kaya sai ya ara ko ba haka ba ne to ka gani eh to amma kaga shi ilimi ba a yi masa haka ta yana da kyau mu ji tsoron Allah in ma kana da hali yana da kyau duk darasi ya zan kana da sababbin kaya da zaka sa sunna ce eh nami a wannan ba sunna ba ne bai cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam eh tsantseni a wannan ai ba tsantseni ba ne sai dai ba ka da hali kuma talaka kake to wannan sai a yi ba uzuri tun da babu da za ka yi amma wannan ai ba tsantseni ba ne shi ado ga malami ko ɗalibin ilimi wajibi ne gwargwadon yanayin ƙarhinsa da sauransu to ai jahilci ne rashin karatu ne yayi to waɗannan ba a ko ba kansu sai dai a yi musu addu'a Allah ya ganar da su wa yajlisa bi wa ƙarin kuma ya zauna tare da nutsuwa kar malami ko ɗalibi ya zauna amma kuma yushawishul majlis to wannan ba daidai ba ne ana buƙatar ya samu nutsuwa an gane ta zuciya da ta gaɓai da ta hankali karan malami yana karantarwa kuma tunaninsa na wani wuri wannan yakan sa a yi asarar wasu abubuwa ko ɗalibi yana sauraron karatu amma kuma tunaninsa na wani gu ko yana wani abu wanda yake ɗauke masa hankali wala yi haddisu ƙa'iman kuma kada ya ba da hadisi a tsaye ko da wani ya yi masa tambaya e to kare ce ya ba shi hadisan manzan Allah a tsaye sai su nemi wuri su zauna shi malam ya zauna shi ma ɗalibi ya zauna sai ya karantar da shi abin da yake son ya karantar da shi makaruhi ne wala ajilan haka kar malami ya bayar da hadisi yana mai gaggawa kila yana cikin uzuri to in yana cikin uzuri shi ma ba a son ya karantar sai bari sai ya samu nutsuwa wala fi tsariki haka kare ya bada hadisi kan hanya kawai ɗaya wani wawa ya tare shi kan hanya wai da Allah ya min fasara hadisi kaza wannan ai ba daidai bane bisa titi ake bayar da hadisan annabi eh ai ba daidai bane illa in turra ila zalika sai fa akwai bukata mai tsanani eh ta yadda kila wata waƙi'a ce ta au kan hanya ɗin wannan babu laifi yana ya tsayawa ya yi bayani ko da yana halin gaggawa ba matsala illa lura amma ba laluran komai wannan ba daidai ba ne wa an yumsika an ta hadisi idza khashiya taghayyura mu lokacin da malami yake bayar da hadisi to in ya ji tsoron zai canza wani abu wanda baya cikin hadisin kila saboda kosawa ko gajiya ko bacin rai ko wani tunani dai wanda ke sa in ka zo faɗan abu sai ka canza ba tare da ma ka sani ba to shi ma kare ba da hadisi a wannan yanayi an gane yawa idan wani hali ya same shi me ke tunanin in ya ce ya ci gaba da koyarwa din akwai yiwuwar ya ba da karatun ba daidai ba ko ya ja bakin ba daidai ba ko ya ba da fasara ba daidai ba to shi ma haramun ne ya karantar a wannan lokaci sai ya ba da uzuri sai ya samu natsuwa saboda amana awon nisiyana ko ya ji tsoron mantuwa an gane yawwa in ya ji tsoron magana kaza bai kiyaye ta sosai ba to kar ya faɗe ta karkace ina zato annabi cewa ya ba zato a karatu shi ilimi ya ƙini an gane wane ya ce wane ya ce wane ya ce wane ya ce shi ke in ba ka da shi ba ka da ilimi ko ba haka ba to amma ka ce wai a ko dai ko da da mantuwa ne dai za ka yi bayani to wannan ba daidai ba ne shi ne limaradin au harami sakamakon rashin lafiya da ya bujiro masa ko tsuha eh akwai waɗanda sakamakon tsuha to yakan sa in sun zo karatu sai suna caccanza abubuwa eh ko kuma su manta mutum ya yi tsuhan da ya sa yanzu bai rike abubuwa sosai ma'alumat ɗin da yake da su a dama ya fara mantawa to haramun ne ya karanta sai ya ɗau hutu kawai ya je ya ta huta almajiransa su kuma su ci gaba da koyarwa shi kuma ya jira lokaci an gane wa in ta haza majalisar imla'i haka in malami ya riƙe majalisi na imla'i shifta malami yana faɗa ana ɗalibai na rubutawa ko suna haddacewa an ya kuna lahu mustamlin to ana buƙatar ya zamo yana da mai isarwa daga gare shi wanda in ya faɗa shi kuma yana faɗa ya isarwa sauran jama'a ma wannan lokacin da babu abin nan na'urori da spiku da sauransu da wancan lokaci za ka ga in majalisi ya cika to malami yakan umarci wani in ya faɗi hadisi shi kuma wannan sai ya isar da sautin ga mutane kama mu yanzu ba mu da bukata da wannan ya ƙizun to wanda zai isarwa daga gare shi ya zamo wato ba mu gaffali ba an gani yawwa a'a ya nemi mai ƙwaƙwalwa mai basira eh shi ake sa irin wannan dan ka samu gafali to zaka ce gabas shi kuma ya ce yamma zaka ce annabi ya ce ce annabi ya aikata kaza to kaga an samu matsala gaba gaba to amma Allah ya taimake mu yanzu muna da speaker malami zai yi amfani da ita ta yadda sautin shi zai isar da zai isa ga kowa eh to wannan su ake bukata ga malami to sai ladubba na ɗalibin ilimi ya ce wa yan faridu ɗalibu bi an yi waƙirar shaikha shi kuma ɗalibi wajibi ne ya girmama malaminsa wala yi dujirahu kada ya ƙosar da malamin nasa an gane yau a ƙa'ida misali ko karatu kake ka fahimci malami ya gaji to haramun ne a ci gaba da wannan karatu kawai sai ka ce sadakallahu alazim mala ayi karatun ya isa akar muku ba cewa za ka yi akar makalla a jiya dan huta ba cewa za ka yi akar makalla a yi karatun alhamdulillah ai kamar ma ya yi yawa da sauransu an gane yawwa kai ɗalibi in ka fahimci cewa malamin ci gaba da karatun zai kosar da shi zai wahalar da shi wayurshi da gairahu lima sami'ahu kuma wajibi ne ga ɗalibi shi ma idan ya ji ilimin shi ma ya je ya isar da shi ga waninsa kama shi ne daga cikin amfanin karatu manya wannan na ciki abinda ka koya kai ma sai ka je ka koyar da wasu a gari yawwa bayan kai ka yi aiki da abin da ka karanta ɗin ka fahimta wanda shi ne al'asar to daga nan abin da zai biyowa baya tun da alkhairi ne kai mami sai ka je ka koya shi yasa al'imamu malik yake cewa min barakatil ilmi ya ce ifadatu ba'dihim ba'dan ya daga cikin albarka ilimi idan ɗalibi ya samu wata fa'ida ya je ya fa'idantar da waninsa to wannan yakan sa ilimi ya yi albarka haka al'imamu malik ya faɗa a muƙaddima ta ibn salah ta mustalahul hadis wala ya da'al listifadata lihaya'in kuma kar ɗalibi ya ce a shi yanzu ya daina neman fa'ida saboda yana jin kunya a gan shi ya zo makaranta ko ya yi kaza shi kunya yake ji eh wannan ya ba daidai ba duk inda ka ga fa'ida tsaya ka ribanta da ita in dai fa'ida ce ba eh kar kunya ta hana ma an gane ko da a majalisin kafi kowa shekaru a wata kabbarin ko girman kai ganin cewa kai yanzu ai babba ne ai ba zai iya zama ya yi karatu ba saboda yana da mukami kaza yana da mukami kaza ya shahara an san shi an yi kaza an yi kaza an yi kaza wannan ba daidai ba ne duk ya saba matafarkin magabata wa ya katuba ma sami'ahu ta man kuma wajibi ne ga ɗalibi in ya ji karatun da kwakwalwarsa ba ta iya ɗaukarsa to ya rubuta wannan abin da ya ji gaba ɗaya kwabo da kwabo abin da ya ji malam ya faɗa ya rubuta wanda bai gane ba daga baya sai ya tambaya in kuma kwakwalwarsa Allah ya masa baiwa yana iya haddacewa shi kenan yana cikin waɗanda duk abin da suka ji za su haddace irin su al'ibabu shafi'i irin su al'imamu bukari to in kana da irin wannan kwakwalwa kaga ba sai ka rubuta ba in kuma ba ita gare ka ba sai ka nemi alƙalami kana mi kana rubuta kana rubuta saboda amana ce kai ma wani za ka isa ba shi ilimi fa an naƙal an gane wani ya koyar da wani wani ya koyar da wani wani ya koyar da wani eh hanyoyin fahimtar karatun su ne ke bambanta amma karatun ɗaya ne wa ya ataniya bitta ƙayidi ka gani ya kula wajen ƙayyade duk wata fa'ida da ya ji duk sanda ya ji wata fa'ida to ya ƙoƙari ya rubuta ta kare bari ta wuce saboda in ya bari ta wuce akwai lokacin da amfaninta zai zo bai rubuta ba kuma bai haddace ba gagami aka yi wadda in kuma yana da kwakwalwa to ya haddace ya kiyaye wanda shi ne al'asal ɗin duk abin da ka ji ka haddace da kwakwalwa ba ka rubuta ba shi rubutu daga baya aka fara shi shi yasa za ga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi sallama masu rubuta abin da annabi ke gaya musu kwarori ne waɗanda ba sa haddacewa a ba sa rubutawa sai dai su haddace irin su abu huraira to su suka fi yawa in annabi ya faɗi abu sai su haddace in ya aikata abu sai su kalla sai su haddace wannan aikin komi ya faru in sun tashi faɗa su ma sai su faɗa kamar yadda suka haddace shi wayu zakira ai gairahu bima hafuzihi kuma wajibi ne ga ɗalibi ya dinga muzakara da waninsa na abin da ya haddace abin da ka sani fa'idodin da ka sani sai ka tara su ka kiyaye su sai ka samu wasu ɗalibai ku zauna kuna muzakara wannan yana taimakawa an gane na farko zai zaburar da kai ko ba haka ba ne zai zaburar da kai ka ƙara ƙoƙari na biyu kuma za ka san matsayin kanka duk inda kake da rauni in ka haɗu da sa'anninka to za ka gani wuri ka za kana da rauni wuri ka za kana da rauni wuri ka za kana da rauni to wannan kaga sai ka ɗo mataki sannan za ku fa'idantar da juna tayi sauran ɗaliban sun fi ka ƙoƙari sun fi ka kaihin basira da malami ya buɗe baki kamin ma ya gama sun fahimci inda an kai kai kuma Allah bai ma wannan baiwa ba to haɗuwa da ire-iren su kuna tattaunawa sai ka samu me nan fa'idarsa amma shi wani baya muzakara don ka a gano bai iya kaza ba kunya yake ji la haula wala quwwata illa billah ai ba kunya a ilimi ai sahabbai sun kasance suna wa ƴaƴansu fatawa kan wasu abubuwa wannan ai ba komai bane dan kamar Allah ya fahimtar da shi wani abu ka dinga yi masa tambaya to bale wanda ba baka haife shi ba liyar saka fi zihinihi saboda abin nan da ya haddace ya ƙara tabbata a cikin ƙwaƙwalwarsa amma in baya muzakara ana iya samun matsala to wannan su ne larubban ɗalibin ilimi mala ya kakkawo su a takaice amma suna da yawa to wannan shi ne abinda mala yake gaya mana a cikin wannan ibara ta ladubba na shehi da kuma ɗalibin ilimi to duk waɗanga abubuwa akwai buƙatar malami ya san su ɗalibi shi ma ya san su an gane wasinni tahammuli eh to sai mu ci gaba mala ya ce yana daga abin da adda mahimmanci ga ɗalibin ilimi ya san lokacin ɗaukan karatu e, shi ne sinnu a tahammul wane lokaci ne malamai suke izina da rawi lokacin da zai ce ya karɓi hadisi to shi ne suka ce zance mafi inganci shine sinnu tamyizi shine lokacin da mutum yake iya rarrabe abu mai kyau da mara kyau yana ya rarrabe tsakanin dabino da ƙyanƙyashin wuta an gane yawwa wasu ka ce yana farawa kamar ya danganta daga yanayi wasu ce shekara biyar wasu ce shekara bakwai to daga nan ne in mutum ya karbi hadisi to ake izina da karɓarsa amma ƙasa ga haka kuma ya zan babu tamizi lokacin da ya karɓi hadisin to ko ya faɗa malaman hadisi ba sa karɓar maganarsa saboda akwai yiwuwar ya manta wasu abubuwa ko ya canza da sauran saboda ba ya da wayo eh wal adai da kuma lokacin bayarwa lokacin da zai bayar da abin da ya haddace to duka shi ma ya sani e malami ya san wannan an gane wasifati kitabatul hadisi haka yana da mahimmanci kuma ya san siffar yadda ake rubuta hadisi eh tun daga na farko ya zan ya iya rubutu don kar ya je ya rubuta abin da ba shi annabi ya faɗa ba an gane in bai iya rubutu bai je ya koyi yadda ake rubutu na larabci duk hadisin da aka faɗa to ya rubuta shi yadda yake bisa ƙa'idodi na arbiya saboda manzo Allah ba larabe ne duk wata ƙa'ida da zaka ji an faɗa ta larabci to annabi akan ta yake bai saba ma ƙa'idodin larabci kai kuma lokacin da ka saba ma ka'idodin larabci ko na imla'i ko na tasirifi ko na ishtiƙaƙi ko na nahau ko na balaga to ka canza mu manzon Allah magana an gane yawwa to sai ka je wajen malaman hadisi gogaggu sai ka koyi yadda ake rubuta hadisi da yadda ake rubuta hadisi ya sha bamban da yadda ake rubuta ƙur'ani ya sha bamban da yadda ake rubuta larabci haka zube malaman hadisi suna da ka'idodinsu in ka je ka koya za a za ka abin nan su al-khatibul bagadadi sun yi rubuce-rubuce akan wannan janibin na batar an gane ba wai haka kawai ka rubuta abu yadda ka ga dama ba wa ardihi ya san kuma siffar yadda ake bujiro hadisai ga malami al'ard shine kana faɗan abin da ka kiyaye malami na saurara inda ka yi kuskure ya ma gyara inda ka ƙetare ya eh ko ba gaba to shi ake kira da al'ard to shi ma yana da sifofi a wurin malaman hadisi in ɗalibi zai yi ardin ma'ana zai bujiro da abin da ya ji daga malamin na fatar an gane to yana da kyau a matsayinka da ɗalibin hadisi ka san wannan ya ake ardin hadisai na fatar an fahimta yawwa malaman su za su koya maka wasa ma'ihi da kuma siffar yadda ake sauraron hadisi shi ma sai ka sani in malami na bayar da hadisi to wace sifa za ka yi amfani da ita na sauraron wannan hadisan da yake faɗa to duk waɗanga abubuwa wajibi ne ga ɗalibin ilimi ya san su wa isma'ihi da kuma jiyar da waninsa eh kila yana da aboki shi ya je makaranta yau ya ɗauko hadisai wancan shi kuma bai samu zuwa ba yana son ya karantar da shi ko ya faɗa masa abin da malamin ya koyar da shi to wace sifa zai bayar da hadisan shi ma na fatar an gane su ne duk waɗancan ƙa'idodin da muka karanta a baya su same itu su haddasa ni eh su akhbarani su amba'ani da sauransu duk mun faɗe su a baya ba wani sabon abin mala yake faɗa ba warri hilati fihi da kuma tafiya domin neman ilimin kaga an rahila fa shine ka niƙi gari ka ɗaura mara kumin ka sirdi ka hau daga gari kaza zuwa wani gari kaza don ɗaya ka karɓi hadisi ko da akwai hadisin kila misali a garinku amma kila wancan isnadi ne ali na garinku kuma isnadi ne annazil to su kuma malaman hadisi dama sukan fifita isnadi ali akan annazil to sai kaga koda sun karbi wannan to sun hawa abin hawa sun je sun karbi wancan din sai zan suna da isnadan guda biyu ta hanyar wannan shi hadisin to wannan abin alfahari ne an gane yawa kamar ka yi jarabawa ne nan ka ci c nan ka ci a to kaga ai da bambanci yawa to su haka suke kallon abin balma ya fi haka to kaga ba uzuri ba ne ɗalibi ya ce ba zai iya zuwa gari ka za a yi karatu ba a gane tun zamanin da tafiye-tafiye yana da wahalhalu ma ba jirgin sama ba mota ba mashin da dabba ake tafiya ko da kafafu haka suke tafiye-tafiye suna karɓo hadisi wale kai yanzu eh awa uku awa hudu awa biyar misali awa shida ka kai kano awa kaza ka kai kasa kaza kuma ka zauna yanzu ba ba a bar gare a garin shi ba bai iya barin ungo sai je wata unguwa ya nemi karatu ga wanda ai ba ɗalibin ilimi ba ne ba ɗalibin ilimi ba ne wata sinifihi da kuma siffar yadda ake sannafa hadisi idan ka zama malamin hadisi ka zama kamar irin su al'imamul bukhari ko al'imamu malik kai ma kana son ka rubuta naka littafi na hadisi yawwa hadisan da ka karba daga malamanka tun da al'imamul bukhari littafin da kake ji sahihul bukhari an gane wani ɗan yanki ne daga cikin abin da ya ɗauka daga malamansa duk wajen malamansa ya ji waɗannan hadisan to ba duka ba ya zo ya ware wasu sahihai sai ya zo ya rubuta sahihul bukhari to kai bayan ka kai kana son ka yi tasnifi to ka san ya ake tasnifin eh ko ba haka ba eh ya ake tasnifi na fatar an gane in ba baka sani ba to kalli waɗannan littattafan kaga tsarin da suka yi kai sai ka yi amfani da usulubin nasu kalli sahihul bukhari muslim jami'u tirmidhi abu dawud an-nasa'i ibnu majah da sauransu eh in ma ba tsarin su kake sun kabi ba kana sun kabi tsarin almasani to ka kalli irin su musnadul imam ahmad da musnad na abu ya'la da sauransu da musnad na al-bazzar sai ka kalli tsarin da suka bi in kuma layin ma'ajim ka dauka to su ma suna nan al-mu'jamul kabir al-mu'jamul awsat as-saghir na at-tabarani suna nan sai ka kalla shine gashi nan zai fada imma alal masanidi ko dai rubutun nan nasa ya zamo bisa ga siffa al-masanid tsarin su al'imamu ahmad kenan ɗaya shi ne kowane sahabi in ka tashi sai ka tsara hadisan sauri ɗaya misali abubakar as-siddiq durwayoyinsa da kake da su kai to sai ka tara su waje ɗaya sannan ka je ga umar an gane sannan ka je ga usman sannan ka je ga ali haka haka haka haka kamar yadda shi al'imamu ahmad ya yi to wannan tsari shi ake kira da almasanid sai ka je ana musnadu abubakarin musnadu umar musnadu usman musnadu ali musnadu aisha kowane an tara hadisan sauri daya ga sunan kaga sabanin nasu al-imam al-bukhari kaga hadisan cakuɗe yake zaka iya ganin hadisin na na aisha a wannan babin ka je babi na gaba ko mai bi masa ka sake ganin nata hadisi to shi tsara almasani da ba haka yake ba awil abuwabi ko kuma kawai ka bi tsarin babuka alfiqihiyya kamar na shi al-imam al-bukhari din babu kaza babu kaza babu kaza babu kaza babu kaza to in ma wannan tsarin za ka bi sai ka bi an gane? awil ilali ko ka bi tsarin ilalul hadis an gane ya zan hadisan da yake a zahirinsu sahihai ne amma kuma akwai wata illa a ƙarƙashinsu to sai ka tara su sai ka tara su gaba ɗaya an gane wanda ibn abi hatim kaga yana da littafi al'ilalu bisa wannan tsari yake addara kutuni shi ma yana da al'ilal shi ma bisa ga wannan tsari yake al'imamu turmiz yana da al'ilalul kabir shi ma bisa wannan tsarin yake da sauran malamai an gane? to su wannan janibin kawai hadisan da zahirinsu ba matsala amma kuma ta hakiki na ilimi ya tabbatar da cewa akwai illoli a ɓoye wanda ɗaiɗaikun malamai ne ke iya gano waɗannan illolin sai ka tara waɗannan hadisan sai ka fito da illolin kuma to in ma wannan janibin ka yi gogewa sai ka yi ko ba haka ba kacce akwai aiki ai mu yanzu kawai wasa muke yi a karama kalla ka san wasa? eh wasa muke yi awil ataraf eh ko kuma ta sinifi wanda malamai ke kira da al'ataraf an gane? yauwa shine ka rubuta littafi tare da tattara wani yanki-yanki na hadisi ko wani hadisi sai ka ɗauko wani yanki nasa sai ka kawo shi da isnadinsa kamar hadisin innamar amalu bin niyat to sai ka ɗauko kawai wannan jimla bayan ka kawo isnadin kawai sai ka kawo jimlar ka ƙara ba gaba shi ma haka ka ƙara ba gaba shi ma haka ka ƙara ba gaba shi ma haka shi ma wani nau'i ne na tasnifi a ilimin hadisi akwai tuhfatul ashraf بمعرفة الأطراف تألمزي kusan tsarin da ya bi kenan akwai ithaful mahara na ibn hajar wanda aka yi shi shi daga baya-baya eh ittihaful mahar mm ittihafu al mahara mm tuhfatul ashraf bi ma'rifatil atraf wancan ittihaful mahara libin hajar wancan na almizzi almizzi to a karwa galla kasan ne ba a sadakar littafi a yanzu sai shi su ake yi suna da kuɗi yanzu kasa yanzu ba irin da ba ne littattafai yanzu ita tufatul ashraf yanzu sai ka bincika kila a ce ba 150 ko da 80 to kaga abubuwan dai sai dai addu'a kawai amin wa ma'arifatu sababil hadith kuma yana daga cikin abin da adda mahimmanci ga ɗalibi ya san abin da ake kira sababul hadith wanda ya shahara da sababu wurudil hadith an gane? shi ƙur'ani shi ke da sababin nuzuli aya kaza a ce sababin nuzuli haka ba to shi kuma hadisi ba a cewa sababin nuzuli sai dai a ce sababu wurudil hadith an gane? ba a cewa annuzul sai dai wurud eh yawwa to in hadisin yana da shi ma sai ka sani shi ma wa qad sannafa fihi ba'd shuyukhi al-qadi abi ya'la ibn al-farra to a wannan fannin shi ma an samu wani malami da ya rubutu akan wannan fannin an gane ko ya tattara hadisai da suke da sababul wurud ya tara su sunansa wannan abu habs al'ukubari malamin shi wannan malamin abu ya ala ne eh to littafi yana da kyau sosai duk da wasu malamai sun ce kamar ya dan bata da a cika samun sama وصنفوا في غالب هذه الانواع to malamai na hadisi ka sani galibin waɗannan nau'uka da ambaton su ya gabata ba dufa malamai sun yi rubutu a kai duka suna nan suna nan kasuwa ana sayarwa ya yi ma yawa ko shekara ɗari an kaɗi ba ma ya yi ma yawa to ka gani to amma duk wannan kawai mutum ya ci to ya koshi sai ce ai duk aikin ƙarya ne ai hadisan ma ƙarya ne saboda jahilci shi ƙur'ani ɗaya yarda da shi to ka gani to ina ya karɓi ƙur'anin wace hanya ya biya karɓi ƙur'ani to ta hanyar riwaya ne shi ma ƙur'ani ta hanyar riwaya muka same shi to haka su ba hadisan nafsu shai kuma duk hadisin da zaka ji an ce ya inganta ba haka kawai wai malamai ɗaya suka sha ruwan sai suka ce ya inganta ba sai da aka bi diddigi wani ya ji daga wani kuma mutumin kirki ne malamin nasa ma mutumin kirki ne haka haka haka har zuwa manzon Allah duk hadisin da zaka ji an ce bai tabbata ba to akwai illa a ƙarƙashinsa an ware layin al-mawdu'at na ƙarerai sun yi rubuce-rubuce a kansu ibn al-jawzi yana da al-mawdu'at hadisai na karerai ash-shawkani shi ma al-fawaid al-majmu'a fil ahadith al-mawdu'a ima yana nan al-imam as-suyuti shi ma yayi rubuce rubuce akan wannan fanni din so babu abin duk wanda bai tabbata ba malamai sun riga sun faɗa in ma na ƙarya ne an riga an faɗa gane yawwa to hanyar da ka bi ka karbi qur'ani din ita aka bi kuma aka karbi hadisa sai ka ce ka yarda da waccan baka yarda da wannan an gane tunda qur'anin annabi ya karbe shi daga jibrilu jibrilu ya karbe shi daga Allah isnadi ne ai isnadi ne shi kuma annabi sahabbai suka karba daga gare shi sahabbai su ma almajiran suka karba to sai ka ce ka yarda da wannan hanya amma baka yarda da ɗayan hanyar ba wadda hadisai din kuma sahabbai din su suka karba daga annabi ba wasu mutane daban aka kirkiro aka ce sun karba daga annabi ba kuma alhali ba su da alaka da annabi ba waɗancan sahabban da suka karban maka alkur'ani daga annabi kuma kai yarda da shi to su suka karbe waɗannan hadisan kuma kaga rashin hankali ne da bata eh sai rukun shubuhohi Allah ya kyauta wahiya naqalun mahab mala yace kuma dukkanin su naqal ne ma'ana cirantowa akai eh shi wannan ilimin da nau'ukan nan da ake faɗa duka naƙali ne wani ya naƙalto daga wani wani ya naƙalto daga wani wani ya naƙalto daga wani shi ilimi ba wai yan baya ne suka ƙirƙire shi ba an gane ko zamanin sahabbai da rubuce-rubuce ba su shahara ba an gane da kuma bayani akan isnadi amma a aikace sahabbai na aikata hakan da Allah ma ya ishara zuwa ga haka يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فكاغني ما فتبينوا shine at-tasabbut kamar yadda yazo a wata qira'a ta al-kisa'i da wannan hamza fatasabbatu to kaga at-tasabbut to shine malaman hadisi ke yi hadisi kaza ya tabbata hadisi kaza bai tabbata at-tasabbut eh to naqalun ne mahadud cirantowa ne tsintsa zahiratu ta'arifi kuma suna ukan nan ta'arifin su ya riga ya bayyana eh duk da zaka ga a nau'ukan da ya ambata na hadisi da sauransu da wannan da ya ambata a mukaddima to zaka ga bai cika ce maka ta'arifin kaza kaza ba amma wajen bayanin a ƙasa mutum nan ne zaka fahimci an gane to kaza ma'anarsa kaza kaza ma'anarsa kaza ma'ana kowane ma'anarsa a fili take sai ce mustagniyatun anit tamsili kuma su musamman waɗannan da muka ambata a muƙaddima to sun wadatu daga barin kawo maka misali ba sai an kawo misalai ba saboda littafin ba na manyan ɗalibai ba ne na 'yan mubtadi'ai ne wa hasuruha kuma takaita wa'annan nau'uka din muta'assirin abu ne mai wahala ce duk wani nau'i a ilimin hadisi sai na kawo maka shi a nan abu ne mai wahala eh sai ce falturaja saboda haka ba su bukata to sai su koma zuwa ga almutawwalat shine yace lahama basutatuha waɗanda aka faɗaɗa bayani a cikinsu irin manya-manyan littattafai to sai ka koma can irin su muqaddima ta ibn salah da sauransu da kuma annukat da ya rubuta a kai eh ta shi ibn hajar din ya yi annukat kan ita muqaddima din ta ibn salah can za ka samu abubuwa da yawa haka wallahu muwaffiqu ya ce Allah shi yake datarwa zuwa ga abin da yake daidai mana cikin abin da na faɗa wanda na dace to Allah ne ya datar da ni ba dubarar kaina ba ne walhadi kuma shi ne mai shiryarwa in ba ka gaban karkace ba to daga Allah ne ba dubarar kaina ba ne la ilaha illahu babu wani abin bauta sai shi Allah subhanahu wa ta'ala to daga nan malam ya rufe wannan mukaddima da ya kawo abubuwa dai a takaice to duka wannan kamar da yana ba da uzuri ne cewa nau'ukan ilimin hadisi suna da yawa an fahimta amma in kana so suka koma ina manya-manyan littattafai ko yawwa kenan wannan dan takaitaccen littafin kaga ba zai wadatar da kai ba eh don kamar kayi firamare ne eh to kaga bokon bai isa ba akwai bukatar ka je secondary akwai bukatar ka je jami'a ko ba haka ba eh to nukuba ba za ta wadatar da kai ba kawai dai ta dan haskaka maka wasu abubuwa ne ina ba tara gane yau dole in kana son yanzu ka gane amma har ka zama wani ɗalibi a fannin to sai an shiga cikin manya kuma masu faɗaɗa bayani da kawo misalai da anwa da attakasin da sauransu tunan ne za ka fahimci fannin yadda ya kamata saboda ilimin hadisi sai da daga cikin ilmomi masu wahala kwarai da gaske to da mun so ya kamata a ce mu sake sa wani littafi akwai al-muqizatu al-muqiza lizahabi rahimahullah ta kuma shamsuddin zahabi shi ya rubuta ta shi ma dai littafi ne takaitacce haka mai matukar fa'ida a hikimar kowane fanni ana buƙatar wato ka nemi wanda yake gogagge ko wanda yake imama a wannan fannin to in ya rubutu ka karanta littafinsa za ka yi samun albarka wannan ilimi kamar shi yanzu alhafiz ibn hajar a wannan babin cikin almutaakhiruna to tun dai daga wucewarsa har zuwa yanzu ba a samu kamarsa ba a ilimin hadisi duk wani wanda zai zo sai dai bi sawunsa eh amma dai ba a samu tun kamar sa ba bayan wucewar shi shi ma az-zahabi rahimahullah tun daga wucewarsa to ba a samu wani kamar sa ba a samu ba to shi ma ya rubuta littafi al-muqiza eh ita mata al-mubtadi'u ne ce to ita ya kamata a ce mun sa to kuma gashi almukarrar an ce za a sa tazyinul warakat to amma dai a yi kokari a tanade ta insha Allah an samu sauke wani littafi nan gaba to kaga sai a dora da ita eh tunda shi tazyinu kaga a sashe ne na luga da tarihi kuma cikin abubuwan da muka sa ba luga kuma lugan nan kullum ana magana cewa a santa a santa a santa to kaga in ba in ba a koye ta ba za a samu matsaloli to sai a nemi ita almuke zaɗe a tanade ta wanda kuma yake da ita shi ke ai shahararren littafi ne ai almukiza ilimin hadisi ai kama ahalari ne a fiƙihu eh to zai yi a ce ana karanta fiƙihu ko ba san ahalari ba zai yi eh to haka wuri da ake kula da sha'anin hadisi to haka almukiza take duk da nukuba din ta dan fita shuhura tunda ita takaitatta ce a kanta amma dai sananna ce sosai to kuma littattafai ne za ka ɗan wahala to amma kuma in ka fahimce su kuma shi ke ya fi ka sa wani littafin ɗan zamani wanda bai kai su ba to Allah ya datar da mu wani satin insha Allah sai a fara shi ta zinu ɗin in kuma an samu wata kofa da sauke wani littafin to sai a sa ita almuƙiza din saboda dai a ƙara faɗaɗa bincike da sauransu yau kuma ita ke da usulubi irin na nukuba din saboda haka ita ta fi cancanta a ce an saka san usulubin su ɗaya tare da ma ɗoriya da sauransu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh